أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijira nan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa za mu ɗora a kan darasi na sittin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria idan ba ku manta ba muna dai kan magana ne dangane da abin da ya shafi sallah wa jana'iza da kuma addu'a da ake yi wa gawawaki muka kawo addu'o'i da suka tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda aka ruwaito su daga bakin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da sauransu um, mun tsaya a wajen wasu fa'idoji da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ambata a ƙarshen wannan magana yace fawaidun al-ula qala al-hafiz fi at-talkhis zai ambaci wasu fa'idoji na farko daga cikin fa'idojin nan Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya faɗa a cikin littafinsa at-talkhis al-habir إذ قال بعض العلماء اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء وعلى آخر بغيره والذي أمر به أصل الدعاء فإذا تفرقوا إذا كل رأى الدعاء عندما كفتا أنسى مروايوي ديوا da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa mamata addu'a amma addu'o'in ba iri ɗaya bane wancan kalanta daban wannan ma kalanta daban to sai wannan yake nuna cewa ashe yayi addu'o'in ne daban-daban wa mutane daban-daban wancan mutumin annabi ya masa addu'a kaza wancan kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a kaza wannan shine sababin samun sabanin lafuza da suka yi ta zuwa kamar yadda aka samu daga wajen sahabbai din an samu bambancin addu'o'i um, babban dai abin da annabi ya umarni da shi shine wato yin addu'a wa mamaci manzon Allah ya yi umarni da ayi wa mamaci addu'a asaniya fa'ida ta biyu imam shaukani ya faɗa a cikin littafinsa nailul awtar mujalladi na hudu shafi na hamsin da biyar yace idza kana al-musalli al-musalla alayhi tiflan ustuhibba an yaqula al-musalli allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa ajra روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن أم إمام الشوكاني كتشوى idan wanda za a yi masa sallah din almusalla alaihi idan tiflan yaro ne yaro ne karami ko jariri to an so mai addu'a din ya ce Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa ajran ya Allah ka sanya shi ya zamanto wanda ya rigaye mu da alheri shine salafan wa faratan wanda ya rigaye mu kuma ya shude da alheri wa ajiran kuma mu samu lada a kansa lallai in yaro ne ko yarinya ce ana so a ƙara wannan kalmomi ɗin Allahumma ji'alhu lana salafan wa faratan wa ajra ko Allahumma ji'alha lana salafan wa faratan wa ajra ya zamanto alkhairi ne rigayar mu da tai ɗin alheri ne haka Imam al-Baihaqi ya ruwaito a riwayar Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda Sufyan shi ma ya ruwaito jami'insa littafinsa aljami' daga Alhassan. Allah ya ƙara musu rahama da jin ƙai Albani ya ce hadithu abi huraira inda al-baihaqi isnaduhu hasan wannan magana kenan um wala ba'sa fil amali bihi fi mithli hadha al-mawdi' wa in kana mawqufan idha lam yuttakhad sunnah bihaythu يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي أختاره أن يدعو في في الصلاة على أن يدعى كما يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني لقوله فيه وصغيرنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده أنا أقول إمام الشوكاني يأتي أنسو إن ياروني أكار وننقو باك بني يأتي بيهكين يروي توشي دقى رواية أبو هريرة شي ألباني سيشي wannan hadisi da Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi riwayar Abu Huraira isnadin hadisin hasan ne darajar hadisin matsayin hadisin hasan ne yace babu laifi a iya yin aiki da shi a irin wannan bigire yanzu muna magana ne akan ƙara wannan lafazi idan yaro ne karami a ƙara wannan Allahumma ja'alhu lana salafan wa ajran wa zu wa salafan wa ajran ko ba ka bane yawa to wannan ƙarin yace a irin nan za a iya ƙarawa wa in kana mawqufan ko da yake dai hadisin ba fa annabi ne ya faɗa ba kun gane shine wa in kana mawqufan ya tsaya ne akan Abu Huraira idza lam yuttakhad sunnatan ba laifi za a iya aiki da shi a matsayin mawkufi idan mutane ba su rike shi a matsayin wata sunna mai zaman kanta ba saboda ba tabbata daga bakin annabi ba yace bi haitu yu'addi zalika ila dhanni annahu annabi sallallahu alaihi wasallam ta yanda kar a zo ana aiki da hadisin hakan ya bayu zuwa ga cewa ai wannan ma annabi ne ya faɗa yana so ya ce mana wannan ƙari da Imam Shaukani ta cikin Nailul Awtar yace Abu Huraira ya ruwaito ba fa annabi ne ya faɗa ba wato yana kokarin kare janibin manzon Allah ne magana da annabi faɗa ba kar a danganta ta gare shi yace abinda ni nake zabi idan mutum ya zo yin addu'a wa mamaci a sallah a yaro yayi addu'a da nau'in nan nabi da muka faɗa akwai addu'a da muka kawo nau'i na biyu wanda a ciki akwai wa saghirina wa kabirina ka gani Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina albani yace kaga wannan daga bakin annabi ne yazo kuma tunda in dai yaro ne kaga ai annabi ya shigar da yaro a ciki yace to ni na fi nutsuwar a rike wannan din yace a cikin annabi ya ce la tarimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu abin da nake so mai da hankali anan gurin mu lura shine ba wai rena kadarin abin da Abu Huraira ya rawaito ba ba shi bane amma kullun idan an faɗi magana maganar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kimarta da darajarta da matsayinta ta fi ƙarfin wadda ta fito daga bakin wani kowaye shi wannan shi ne sunna na haƙiƙa a fifita magana manzon Allah akan magana kowa sallallahu alaihi wasallam saboda darajarsa da ɗaukakarsa da kimarsa da matsayinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba wai ana taɓa darajar ko ana nuna abin da ya zo daga wani sahabi din ba za a aiki da shi bane kaga ai yace za a aiki da shi amma fa kada a dauka cewa annabi ne ya faɗa saboda ba a so a danganta wa annabi abin da bai faɗa ba to jama'a in dai wannan a ce sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata hadisi hasan abin da ya faɗa ga abin da ake faɗa to yaya wani zai zo a bautar da shi da mafarki a ce masa ai wani malami yayi mafarki abu kaza ya ba da shi a matsayin addu'a ko wani zikiri ko wani salati shi fa wannan fa ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'i tabi'i na bane ba ma tabaul asba bane so ashe kun ga janibin sahabi din da manzon Allah ya fi karfi ya fi kima kuma وقد ذهب الإمام أحمد إلى استهباب الدعاء في هذا الموطن كما رواه أبو داود في المسائل عنه وهو مذهب الشافعية واستدل لهم النووي في المجموع بحديث الحجر المذكور أعلاه واستدلال والاستدلال بما قبله أقوى وهو حجة على الحنفية حيث قالوا ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر bainahuma um kar ku manta muna magana ne akan hukuncin yin addu'a bayan kabbara ta hudu kafin a yi sallama ko ba ka bane yace imamu ahmad a mazhabarsa ya tafi akan an so a yi addu'a a wannan wuri kamar yadda abu dawud ya ruwaito a cikin littafinsa masail masail abu dawud da ake faɗa daga Imam Ahmad kuma shine ra'ayin Imam Shafi'i haka Imam Nawawi ya kafa dalili gare su a cikin Al-Majmu' da hadisin wani da ake ce da shi Al-Hajari wanda zamu yi magana kan su nan gaban insha Allah yace amma a kafa hujja da hadisin da yazo kafin wannan shi yafi karfi yafi wannan inganci kuma shine hujja akan yan Hanafiya su ‘yan hanafiya a wannan babi ‘yan mazhabar abu hanifa suna da ra'ayin sun mai kabbirun rabi aka wai sallimu min gairi zikirin bai da an yi kabbara ta hudu kana yin kabbara ta hudu kawai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah min gairi zikirin bai ba tare da an yi wani zikiri ko an bato ko wani addu'a ma a tsakanin yin sallama da kabbara ta hudu ba kenan a mazhabar hanafiya a sallar jana'iza ba a yin addu'a bayan kabbara ta hudu a mazhabar ne hanafiya to amma sunna ta tabbatar da sabanin haka ma'ana mazhabar hanafiya anan ba akan daidai take ba Allah ya gafarta mana da su gaba daya fa'ida ta uku وذهبت الشافعية أيضا إلى وجوب مطلق الدعاء للميت لحديث أبي هريرة المتقدم مذهب الشافعية سنت في أكن شيور واجبيني أي الدعاء وممشي مطلق الدعاء الدعاء كلهم تكوى أيدي واجبيني أي وممشي الدعاء saboda hadisin Abu Hurairah da ya gabata da annabi ya ce fa akhlisu lahu du'a ku tace ku tsarkake addu'a ga mamaci kaga anan gurin a wannan riwayar ba a keɓance ga addu'ar da za ka yi wa mamaci ba shi yasa a mazhabar shafi'iyya kowace addu'a za ka iya yi wa mamaci kowace ce matuƙar dai babu wani abin da ya saba wa shari'a albani ya ce wa hada haqqun wannan maganar gaskiya ne ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة سيدي سوء شافئية سنكيبا شيء مطلق الدعاء الدعاء دا أكا شيء أيوة ماما شيء إنه وي كوش الدعاء دا مكا فتا ينزو أيا كبرا تأكني كوي أكي kunga inda suka dan fada su kuma yace wa atarafa an-nawawi bi annahu mujarradu da'awa Imam an-Nawawi yayi itirafi cewa wannan kawai da'awa ce magana ce faqala wa muhallu hadha ad-du'a at-takbiratu ath-thalitha wa huwa wajibun fiha matsayin wannan addu'a ko bugiran da za a yi wannan addu'a shine kabbara ta uku kuma wajibi ne a cikin kabbara ta uku ayi addu'a din nan addu'a ba ta isarwa wa mamaci da aka yi masa in dai ba a kabbara ta uku ba ولا يجزئ في غيرها بلا خلاف ko sabani babu inji Imam An-Nawawi ba a yin addu'a wa mamaci in ba kabbara ta uku ba kabbara ta uku nan da kayi ta ka gama addu'an nan zaka yi ta hudu shikenan sai kai sallama kenan kaga shi ma wannan ya ci karo da abin da muka gabatar na halaccin ayi addu'a bayan kabbara ta nawa ta hudu jama'a mu rike wannan abin saboda kullun ana kan yi sallar jana'iza ko ba gobe sai a kira ka to kaga ka yi ta irin ta sunna kuma kana yi kana tuna sabani da maganganun malamai akai zai taimaka ma kwarai da gaske yace bila khilaf ku ji wannan magana bila khilaf ko sabani babu yace wa laysa li takhsisihi biha dalilun wadihun واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء keɓancewa addu'a ga mamaci bi haɗin lamiri yana komawa ga ita gawar babu wani dalili ingantacce yace sun yi ittifaqi ala annahu la yata'ayyanu laha du'a'un wata magana ya kawo daga ƙarshe cewa addu'a ba a ayyana mata wata addu'a guda la yato ayyanu laha du'a ba a ayyana wata addu'a guda ba kenan kowace addu'a za a iya yi to albani zai yi gyara a cikin wannan magana din ta imamun nawawi Allah masa rahama qultu yace lakinna isara ma taqaddama min adiyati sallallahu alaihi wasallama ala mastahsanahu ba'dun nas mimma la yanbaghi an yataraddada fihi muslim albani yace duk da wannan magana sai imam an-nawawi sai da ya kamata ku sani cewa a fifita gabatar da addu'o'in da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda wasu malamai suka kyautata haka din ai wannan wani abu ne da babu shakka a kai musulmi bai kamata ya shakka akan wannan cewa in ma an ce a ayyana addu'a ko an ce a yi wa mamaci addu'a a wani wuri to ya kamata a ce a ɗauko na manzon Allah da ya fito daga bakinsa don ya fi albarka ya fi daraja ya fi kima kalmomin sun fi tsada ya ce bai kamata wani musulmi ya yi taraddudi akan wannan ba ya ce fa inna khairal huda هدى محمد صلى الله عليه وسلم أي ما في الخير الشريعة أي شريعة أن محمد صلى الله عليه وسلم أي إتش الشريعة ولذلك قال الشوكاني شفا ما إمام الشوكاني يفعل شيوا وأعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه أو لا وثاني شيوا لتتفن فقهه sun kawo wasu addu'o'i kala-kala-kala daban-daban-daban waɗanda ake yi wa mamaci in ka duba takardun fiƙihu akwai addu'o'i da yawa wanda aka ce ana yi wa mamaci kuma irin addu'o'in da ma ba a tsirwaito su daga annabi ba ba su inganta ba ya ce to gaskiya in ji imamu shaukani a yi riko da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yi riko da wannan wato wannan shine fi inganci in ji wa in ji imamu shaukani idan kun lura da wannan magana a dunkule imamu albani so yake ce mana maganar ra'ayin shafi'iyya na cewa za a yi addu'a mutlaqud du'a kowace addu'a ko ba ka bane kowace addu'a ba sai an ayyana wata addu'a kwaya ɗaya ba albani ya ce na'am haka ne ya yadda a yi addu'a wa mamaci ba sai an ayyane ƙwaya ɗaya ba amma yana nusantar da mutane su lazimci fa addu'o'in da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya fi yace akwai wani musulmi da zai yi taraddudi ya kaiwa da komowa akan wannan fifita magana annabi da ra'ayin manzon Allah da addu'ar annabi ai ita ce cikin sama da ta kowa ai لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أبيبي تأبن دي ذولك من ذا الله أياتي شين أبن دي إمام الألباني كثير تبتر قلت يساك بلى أيشي بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم بما وردت عنه صلى الله عليه وسلم نيفا دا أكيدر kuma ina da kudirin cewa duk wanda ya kasance yana da ilimi akan addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fal udulu anhu hina idin yukhsha an yuhikka fihi qawlu Allah tabaaraka wa ta'ala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair albani kenan rahimahullah yace ni fa ina da aqida kuma ina da kudirin cewa duk mutumin da yake da masaniya akan riwaya addu'o'in da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka daga kansu ya je ya dauko addu'o'in wasu mutane daban wadda ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina jin tsoron fa kada wannan ayar ta tabbata a kansa da Allah yake cewa atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu kuna canja abin da yake shine na ƙasa ku fifita shi akan abin da yake alheri kawai sai ya shiru to shi yasa malam albani yana cikin malaman da yan gani kashenin sunna ne duk abin da zai ina gaya mana ƙarshe sai ya fifita abin sunna saboda ne ya san illar bid'a ya san kuma sharrinta ita bid'a kullun kiyayya take da abin da annabi ya zo da shi koyaushe ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma wallahi sai a ajiye a dauki na ra'ayin wani to kuma wannan shine abin da ya zama wajibi kullun a gina mutane akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine kat ra'ayin manzon Allah sama yake da ra'ayin kowa abin da manzon Allah ya umarni a yafi na kowa yafi kowa daraja yafi kowa matsayi yafi kowa daukaka yafi kowa sharafa kuma shine Allah ya turo mana yace mu yi koyi da shi kai tsaye shi ne kuma in ya faɗi magana zance ya ƙare amma duk wani wani in ya faɗi magana in ba shi ba sai ya auna magana in ta dace da tasa aji in ba ta dace ba aji abu na gaba na tama matsala ta tamanin da uku kenan ko ko da biyu da uku yanzu za mu tattauna akan shin jama'a wai an zo sallar jana'iza sallama nawa ake yi sallama ɗaya ne ko sallama biyu an gane to yanzu shine abin da zamu fafata akai insha Allah malam yace a sallar jana'iza ya kai dan uwa masallacin gawa summa yusallimu taslimataini mithla taslimihi fi salati maktuba idan ka zo za ka yi sallah ta jana'iza za ka yi sallama ne guda biyu irin sallamar da kake yi fi salatil maktuba irin sallah ta farilla as-salatil maktuba sallah farilla ihdahuma an yaminihi sallama ɗaya din zaka yi ta a damanka wal ukhra an yasarihi ɗaya kuma sallama zaka yi ta a hagun ɗinka li hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu saboda hadisin Abdullahi dan Mas'udu Allah ya ƙara masa yarda kina yanzu mun samu gabar cewa lallai ya halatta ya inganta a sallar jana'iza kai sallama biyu kamar yadda kake a sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah taslimataini kenan jayyid gashi Abdullahi dan Mas'ud yana cewa salatun ko salatu khilalin kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna an-nas ihdahunna at-taslimu 'ala al-jinazati مثل التسليم في في الصلاة abubuwa guda biyu uku manzo Allah ya kasance na aikata su amma mutane sun bar su ba sa aikata su yanzu na farko sallama wa jana'iza irin sallamar da ake yi a sallar farilla mutane sun daina wannan kawai mutane sun dawo sallama ɗaya suke yi ka duba tun da ba kuma yanzu ɗin ma za ka je sallar jana'izan galiban ɗaya ake ko ba ka bane to kaji abdullahi dan mas'ud ya faɗa ya ce annabi yana yi amma mutane sun watsar Allah ya sa ka shiga cikin wanda su watsar wani hadisin na bai haƙi ne da isnadi hasan wa qala an-nawawi isnaduhu jayyidun imam an-nawawi yace wannan isnadi ne jayyid walil hadith walil qabul yutliquna jayyida as-sabita as-saliha wal mujawwada hadisi karbabbe da aka yadda da shi shine jayyid wa fi majma'i zawaid rawahu at-tabrani fi al-kabir wa rijaluhu thiqat haka yazo a cikin majma'i zawaid haka imamu at-tabrani ya ruwaito a cikin mu'jamul kabir da mazaje amintattu wa qad sabata fi sahih muslim kuma du وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة وكل هذا هنا حديث عند الله يا إن جنت رواية المسلم عبد الله دم مسعود ينا تشيوى من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن شي سلم بيكي أسلى سيدك شي أسلى كو صلى جنايدا وصلى بشي آه to wani ya ce addu'a ce to ita sallar farilla ba addu'a ba ce addu'a ce annabi yana yin sallar jana yana yin sallama nawa a sallah to kaga anan gurin nake so yan uwa su fahimta don Allah kullun abin da yake damun mu wani lokacin sai mu ce ya rinka bin ra'ayi ya ajiye sunnar annabi yanzu zaka ga mutum yana da'awa kuma yana tuce cewa shi ahlus sunna ne ahlus sunna mai bin sunnar annabi amma a sallarsa ta farilla sallama ɗaya yake salamu alaikum haka wasu ƙwarai da gaske an yi wasu wuraren ma da in kana yin sallama biyu ma baka isa ka je masallacin kai sallah ba akwai su a ƙasan nan da yawa kai in kai sallama biyun nan kai ka ce ubangiji ka saba kuma kai ka ce sallar kama Allah bai karba ba jama'a ina magana ne akan sallar farilla tukun na fa ba wai sallar jana'iza ba musulunci ya wajabta mana mu bi riwaya ne in ta tabbata ko kuma aikin manzon Allah yau da gobe sai yake tabbatar mana da gaskiya kullum ana fifita abin da yazo daga manzon Allah da sahabbansa sama da ra'ayin wani ba daidai bane kawai malamin ka yace dan yana so ya rabu da wani ko a gane bambancin sa da wani a ce tunda su sallama biyu suke mu mu daya to nan gurin ya tashi daga malamin ka ya zama kuma mai maka shari'a na'am dan a ce kai sallama ɗaya ko kai sallama biyu wannan hakkin Allah ne da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada wani ya zo ya ce da kai ga abin da za ka yi alhalin annabi yana da ra'ayi akan wani abu so wannan riwayar ta muslim riwayar imamu muslim abdullahi dan mas'udu ya ce manzon Allah ya kasance yana yin sallama biyu a sallah to akwai wani sauran jayayya ya kamata musulmi su raba kansa akan wannan ya kamata wani ya fada da dan uwansa da yana yin sallama biyu ya kamata wani ya ce ni baran bi mai sallama biyu sallah ba ya kamata a ce kai in ka saki mana sallama biyu za mu yi maka za mu yi maganin ka a masallacin nan wannan ba daidai bane ita fa sallama ɗaya kwata-kwata ma da aka samo ta ma daga annabi a sallar dare ne ma aka yi riwaya ma guda cewa an samu a sallar dare sallar nafila yana sallama ɗaya amma ba dai sallar farilla ba inda sallar farilla ne guda biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yace kai wa nadama addu'a ce kai wa hagu addu'a ce malamin fiqh suka ce a ƙara da ta uku assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma liman a ƙara masa ta sallama to a dai tsaya dai akan biyun ma misali wanda ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam direct so ya koyan uwana idan sunna ta tabbata da Allah mu yi kokari mu dawo kanta mu bi gaskiya kada mu bi ra'ayin wani mutum daga cikin mutane kuma bambanci na sabanin fahimta a addini baya sa mutum ya zo ya canja wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ayi ko kuma yazo a riwaya kawai mutum ya zo ya canja wannan ba a in ba haka ba kuma an shiga layi kuma na yan bid'a kenan مالك فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة wannan magana tana nuna cewa fadin da ya a cikin hadisin nan na farko misal taslimi fi salah irin sallama da ake a cikin sallah ay taslimataini al ma'hudataini sallama guda biyu din nan da aka saba da su kenan an saba a shari'a sallama nawa ake yi biyu biyu amma abin da yake faruwa shine kai Allah sauki galiban mu yanzu a cikin wasu masallatan mu ma na gargajiya da masallama ɗaya ne kawai inda ake zakara ladan yana zakara dama in yayi ƙara sallama ɗaya zai to wanda suka dan fara fahimtar sunna ne ko sun dan tsunta a karatu zai yi sallama ɗayan da ƙarfi assalamu alaikum sai fake da liman assalamu alaikum ya tabi ni akwai wanda naga yake haka ko kuma wanda aka ce ka'idar tunda an kafa an ce sallama ɗaya za a yi a wannan masallacin to akwai yan baba ta gani yan mu dai dole haka za mu za su yi sallama ɗaya akwai waɗanda kuma su gaskiya suna ganin ba za a zo a ninke ne su da wani ra'ayi wanda babu dalili a kai ba za a yi guda ɗaya mai ƙarfi assalamu alaikum assalamu alaikum ya ƙara ɗaya a gefe so lillahi rasuli yan uwana mu tsaya akan gaskiya mu huta duk lokacin da ka ji Allah kai manzo Allah ka huta baka da matsala amma in dan adam ka yi wallahi wata ran sai ya canja ma kuma wannan wanda yake kai sallama ɗin kuma zai dawo ya ce a dawo a yi sallama biyu kuma an yi ma ya faru ma ku daina yi ku dawo ku yi sallama ɗaya sai daga ba kuma to a dawo da dai kawai a ci gaba dai da sallama bin subhanallah ya kai ka bar mutane akan nassi mutane su zauna akan nassi a yi haƙuri a riƙe abin da manzo Allah ya zo da shi ku haɗa mutane da'awar sunna ta haƙiƙa kana hada mutane ne da abin da yazo daga manzo Allah wannan shine sunna din wannan shine al-istisamu bil kitabi was sunna din amma ba wai kawai dan misalin mutum yana gani ya tumbatsa ko ya kai wani matsayi ya rinka sakin awamir da dokoki wa mabiyansa ya ce ku yi kaza yau gobe kuma a zo a canja ai wannan wannan ba daidai bane ba da awas sunna bace wannan Allah gane da malam shi wa yutamalu هو يحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا أي أنه كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثر ما الألبانية تو نعم زي احتمال zai iya yiwa wani ya fahimta kuma a iya fahimtar cewa annabi yana yin sallama ɗaya ɗin ƙwaya ɗaya ga waɗanda suke da ra'ayin a yi sallama ƙwaya ɗaya ɗin a sallar idan ka lura ya ce daga cikin abin da ya tabbata an samu annabi ya yi biyu an samu annabi ya yi ɗaya kamar yadda na mana bayani ɗazu to amma ra'ayin farko da ya ce annabi yana yin sallama biyu shi ya fi yawa غير أن هذا الاحتمال فيه بعد duk da cewa wannan ihtimal yiwuwar wani ya fahimci cewa annabi sallama ɗaya yake yi gaskiya abu ne mai nisan fahimta kwarai bod yana da nisa ma'ana bai da ingancinsa ba sosai ba li'anna taslimata alwahida wa in kana sabitatan anhu sallallahu alaihi wasallama lakin lam yarwi ibn mas'ud fala yadhhar annaha tadkhulu fi qawlihi almadhkur mithla at-taslim fi as-salati wallahu a'lam yace saboda ne sallama kwaya ɗaya din nan duk da cewa dai ya tabbata annabi ya yi sallama ɗaya to amma ba abdullahi dan mas'ud bane ya ruwaito sallama ɗaya so wani ba zai zo ya kafa hujja da wannan hadisin abdullahi dan mas'ud ya ce ana nufin annabi yana sallama ɗaya a sallah ba ina fata ana fahimta ya ce Allah shi ya bar wa kansa sani zai da kawowa bayani akan halaccin yin sallama ɗaya ɗin a cikin sallar gawa a ƙarshe zai kawo walil hadisi shahidun يرويه شريك عن إبراهيم الحجري حديث ينا الشاهد وان شريك يرويته لك إبراهيم الحجري يتشي أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث, فمكث ساعة wannan babban mutumi bawan Allah Abdullahi ibn Abi Aufa ya mana limanci akan jana'izar Yassa da ta rasu sai muka ga ya dan tsaya ya dade hatta zananna annahu sayukabbiru khamsan har sai da muka zaci zai ƙara kabbara ta biyar ce sun masallama an yaminihi wa an shimali sai gashi yayi sallama ta damansa da hagun sallama nawa biyu kuma jana'iza ce falamman sarafa lana qulna lahu yayin da ya juyo sai muka ce da shi ma hada ha me wannan yaya naga yaya muka ga ka dan dade bayan kai kabbara ta hudu mai kun kai sallama baka yi ba kuma muka ga kai sallama biyu قال إني لا أزيدكم كلا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع Abdullahi bin Abi Aufa ce ni fa ina shaida muku ba zan ƙara muku wani abu ba akan abin da naga annabi yana aikatawa wannan abin da kuka nayi haka annabi yake yi aw haka da sana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ce musu kun ga wannan abin da nayi bayan an yi kabbara ta hudu a tsaya a ƙara addu'a din nan sannan kuma ayi sallama dama da hagun sallama biyu haka naga annabi yana yi malami ake nema sama da wannan shikenan zance ya kare wannan hadisin akhrajahu al-baihaqi wa sanaduhu da'ifun min ajal al-hajari albani ke yace wannan hadisin imam al-baihaqi ya rawaito shi amma isnadin sa yana da rauni saboda wannan mutum Ibrahim al-Hajari din ya masa layi ka rike shi ka fahimce shi dai inda ka ganshi a riwayar hadisi to kamar akwai matsala kenan kama takaddama za ku ya rubuta altamun kam takaddama kama ne sai ku gyara kama takaddama fil mas'alati sabiqati kamar yadda ya gabata a matsala ta gabata da ta gabata wa kam sahha anhu wa qad sahha anhu min tariqin ukhra ba'dahu marfu'an amma an samu wata riwaya daban da ta inganta marfu'iya an danganta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu mawqufan wata riwayar mawqufiya ce كما ذكرنا هناك كما يدمك أمتا أشان وروى أحمد كما في مسائل أبي داود عنه إمام أحمد يرويته كما يدر أشان مسائل أبي داود نقريشي عن عطاء ابن السائب دقى عطاء ابن السائب أم يكي سوى رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة naga ibnu abi aufa yayi sallah wa wata jana'iza ya sallama daya sai dai lakin isnadahu da'ifun wannan isnadin da aka ce ya sallama dai din mai rauni ne saboda mai fihi abu waki al-jarrah ibnu malih abu waki al-jarrah ibnu malih mutum ne mai rauni ibnu adi ar-ru'asi kenan wa huwa da'ifun wattamahu ba'dhum kai wasu mutane ma sun tumce shi wasu malaman sun tumce shi da ƙarya واتهمه بعضهم اي اتهم بالكذب هنا فتانا فهمت فكذا ابو ياي ذا في اي وقد ذهب الى التسليمتين الحنفيه كما في المبسوط ابو مامaki مذهب الحنفيه din nan ta tafi akan ra'ayin halaccin yin sallama biyu kamar yadda za ta littafin al-mabsut da imam ahmad fi riwayatin anhu kama fil insaf Imam Ahmad an samu a wata riwaya da gare shi kamar yadda yazo a cikin littafin Al-Insaf wa Shafi'iyya kama fi sharhi Ibn al-Qasim al-Ghazzi haka Imam haka ra'ayin Shafi'iyya ma ana iya sallama biyu kamar yadda yazo daga sharhin Ibn al-Qasim al-Ghazzi um yace wa qala lakin yustahabbu ziyadatun ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai ana so an sallama guda biyun a ƙara wa rahmatullahi wa barakatuhu an gane ko wannan an so ai wannan ƙari kenan kun ga jama'a wannan yana ƙarfa mana yin sallama biyu a sallar jana'iza daga gobe idan an zo yi kaga sai a mai da hankali a rinka ɗabbaka sunna abu na tamanin da hudu adalci na ilimi albani ya ce wa ya juzu liktisaru ala taslimatil ula faqat in dai halacci ne ba fifiko ba halacci ya halatta a wadatu da sallama ɗaya kaɗai a cikin sallar jana'iza li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla ala janazatin fa kabbara alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahida annabi yayi salla jana'iza yayi kabbara guda hudu ya mata sallama ɗaya a wannan riwaya ta abu hurairah halacci ya halatta amma wanne yafi biyu wannan shine adalci na ilimi akhrajahu ad-darqutni kaga zaka iya cewa kenan mutane ba wanda ya fi din suke yi ba in dai wanda ya fi ne in dai sallama da tafi ne guda biyu ake a sallar jana'iza guda biyu ake أخرجه الدارقطني والحاكم وعنه البيهقي من طريق أبي العنبس عن أبيه عنه دارقطني ده حاكم إمام البيهقي يروي تشيما ده جريشي تهنير أبي العنبس ده جبابنسا الله كان مسرهما جبات عنه قلت وإسناد وإسناده حسن كما بينته في التعليقات الجياد الباني yana da littafi a تعليقات الجياد yayi bayanin wannan hadisin cewa isnadi ne hasan ويشهد له مرسل عطاء بن السائب akwai mursal na عطاء بن السائب yana ƙara shaida wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam sallama ala aljinazati taslimatan wahidatan hadisi mai mursali والمرسل ضعيف ko طيب annabi yayi sallama kwaya dai a janaiza wannan bai haƙi ya ruwaito shi mu'allaq amma wa yuqawihi amalu jama'ati min as-sahaba bihi duk da hadisin akwai ta cewa akan sa aikin sahabbai yana karfafa shi faqad qala al-hakim aqibahu imam al-hakim ya faɗa a ƙarshen wannan hadisin qad sahhat ar-riwayatu fihi an ali bin abi talib an ruwaito riwaya ta inganta daga Ali bin Abi Talib cewa yana sallama ɗaya a jana'iza wa Abdullahi bin Umar yana sallama ɗaya a jana'iza wa Abdullahi bin Abbas shi ma yana sallama ɗaya a jana'iza wa Jabir bin Abdullah shi ma yana sallama ɗaya wa Abdullahi bin Abi Aufa shi ma haka wa Abi Huraira shi ma haka annahum kanu yusallimuna ala janazati taslimatan wahidatan suna yi wa jana'iza sallama ɗaya ka duba malam yadda albani ya ta bayanin sallama biyun nan kai ka ce ya rugurguje sallama ɗaya to amma jama'a amana ta ilimi idan ka faɗi wancan sai ka faɗi wannan sai kuma ka yi abin da ake cewa tarjihi wanne ne ya fi wanne ne ya fi kuntu وقد وافقه الذهبي واسنده البيهقي غالب هذه الاثار امام البيهقي يعني موافقه akan wannan sanan imam al-baihaqi ya kawo shi da isnadi cikakke mafi rinjayen waɗannan asar ya kawo musu isnadi wa zada fihim wasilatu bin al-asqa wa aba umamata wa ghayrahum yayi ƙari na wasu masu riwaya akwai wasila ibn al-asqa da aba umama da wani wa fi itlaq istihati ala riwayat ibn abi awfa nazarun indi albani ke maganar nan ta cewa wannan abdullahi bin abi aufa da muka dan karanta akan sa cewa wai riwaya ta inganta cewa yana sallama daya albani yace ina da ta cewa ban yadda ba inji albani lianna fi sanadiha saboda sanadin da aka ce abdullahi bin abi aufa yana sallama ɗaya akwai wani mutum mai suna aljarrah ibnu malih aljarrah ibnu malih mutum ne wanda yake da'if kama sabaka qariban kamar yadda bayani ya gabata dazu dazu illa an yakuna waqa'a lil hakim min tariqin ukhra sai dai in hadisin ya zo wa imamul hakim ta wata hanya wadalika mimma la adunnu sai dai wannan kuma abu ne da bana zartar a ce imamul hakim yana da wata hanya da ya samu wannan hadisin wa ila hadihi al athar kun ga waɗannan riwayoyi da asar da aka kawo a kansu ne zahaba al imam ahmad fil mashhur anhu imam ahmad ya tafi da ra'ayi kamar yadda ya fi inganci daga gare shi ya fi shahara daga gare shi ya tafi akan halaccin sallama ɗaya din وقال أبو داود في مسائله سميت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة أبو داود يا فتاة في مسائل لنسى يتي أي ناجي أي إمام أحمد أي أنا تنبين سأكه كنت سلم دي وجنائزة قال هكذا أي كنت وجنائزة صلى سلم سيتي هكذا كما يا هكذا ولو بعنقه سيدا جوي ويسا عن يميني تدام كوي وقال السلام عليكم ورحمة الله يشرو بشي سلم بيبا Imam Ahmad kenan Albani yace qultu wa ziyadatu wa barakatuhu dinnan akwai kun san da zan ce za a ƙara wa rahmatullahi wa barakatu kai Albani masha Allah alai wa ziyad wannan ƙarin wa barakatuhu din fi hadhihi taslima mashru'atun khilafan li ba'dhi anan gurin in kun lura a riwayar Imam Ahmad assalamu alaikum wa rahmatullah akwai wa barakatu babu ko amma da za an ce a ƙara wa barakatu to yace yana so fa ya ga wa mutane fa karin wa barakatuhu din nan fa ta fa inganta sabanin an shar'anta ta kai sabanin wasu daga cikin malamai akwai wanda ba su yadda a ƙara wa barakatuhu din ba yace amma za a ƙara li thubuti ha fi ba'd turuq hadith ibn mas'ud al mutaqaddim fi at-taslimatayn fi al-fariḍah ƙara wa barakatuhu a sallama ta inganta saboda a cikin riwayoyin da suka tabbata ga Abdullahi dan Mas'ud akan sallama guda biyu din nan akwai tsarin wa barakatu wa mithluha fi hadhihi al-mas'ala salatu janaza yace misalin wannan kuma akan wannan matsala sallar janaiza ita ma ku kara mata wa barakatu dan ita ma ai sallah ne ba mu dalilin da zamu ware ta kama saba wa zakara ibn qasim al-ghazzi ibn qasim al-ghazzi ya fada a cikin sharhihi istihbabaha huna fi taslimatayn ya ce musabi ne a ƙara wannan wabarakatu a cikin sallama guda biyu wa radda zalika alaihi al-bajuri fi hashiyatihi shi kuma imam al-bajuri da yazo sai ya masa raddi dan me zai ce a ƙara ayi sallama guda biyu fa dhaba ila adami mashru'iyyatiha huna wala fi al-farida yace ba wani ƙari imam al-bajuri yana da ra'ayin ba za a ƙara wabarakatu din nan ba ko a sallama sallar farilla ko kuma a sallar jana'iza gabaki daya wasawabu ma zakarna albani ke yace abin da yafi daidai kai abin da muka gaya maka shine daidai kaji ka rabu da waɗannan maganganun shi ai wato shi yana wato yana goyon bayan ra'ayinsa da gaske eh duk abin da zai zai ce to abin da fa na faɗa shine daidai a bisa iya binciken sa da ya sani na ilimi ina fata ana fahimta to sai matsalar zamu zo kanta yaya magana sallah sallama ce jana'iza din jama'a a bayyane ake yin ta ko a sirrance sallama ta jana'iza ka san a sallah ta farilla idan an zo shi ma yi ake kamar da wani abu na assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wani ma daga wace da ƙarfi a jiyo shi ba lalle bane a karmu kallon idan liman ya sallama sa za ka iya sallama ka a nitse assalamu alaikum assalamu alaikum shi kenan ba bukatar sai ka yada sai ba ba zakara bane ba ladani bane ke ina fata ana fahimta na'am ana fahimtar sallah daga cikin sallolin salaf salih magabata na kwarai da sallama su amma ba daga sauti da karfi yanda wasu fa za ka gani wato abin ba a cewa komai kuma a jere assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah da karfi haka ko ina so nuna mana cewar a shari'a ko da a hankali kai yayi ko baka fahimta ba in dai liman yayi sallama kowa ya ji ni babu bukatar sai na daga murya ni kai ma babu bukatar to me amfani daga muryar kai da ka daga kuma wawa ka daga fahimtum jayyid to ya maganar sallar jana'iza ya ake ya ake sallamarta malam yace wa sunnatu an yusallima fil janazati sirran الإمام ومن وراءه في ذلك سواء سنة bin annabi shine a sallar jana'iza ai sallama na abuwe da liman da wanda yake bayansa duk ɗaya ne tsatsa tsara tsatsa to ya za ku gane ya yi sallama wuyarsa zai motsa ko ba ka bane ba in ya juya haka ko ya dai wanda yake bayansa ai ya gani li hadisi abi umama ta fil mas'alati saboda hadisi abi umama a matsalar ta gabata bilan thumma yusallimu sirran fi nafsihi hina yansarihu sannan mai sallama ya sallama a sirrance a ransa yayin da zai juya ya bar sallar gawan wa sunnatu an yaf'ala man wara'ahu mithla ma fa'ala imamuhu sunna shine wanda yake bayan liman ya aikata irin abin da liman din ya aikata ولو شاهد موقوف أخرجه البيهقي عن ابن عباس عنه أي أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية gashi nan ya zo a sunna riwayar imam bayhaqi abdullahi dan abbas yana yin sallama a sallar jana'iza sallamar a ɓoye ta kai maka yi a ɓoye wa isnadu hasan sun marawa ko ruya an abdullahi ibn umar annahu kana idan sallah ala janazati yusallimu hatta yusmi'a man yali to amma an dada ruwaitowa abdullahi dan umar idan zai yi sallama a jana'iza yana yin sallama amma yana jiyar da wanda yake kusa da shi kenan yana daga muryar ba dai da ƙarfi ba amma na kusa da shi zai yi wa isnadu sahih to wannan matsalar sallama ta me ta jana'iza kenan albani dai ya fifita yi a boye to amma in an yi ma da ƙarfi to ka jiyar da na kusa da kai kawai ba bukatar sai wanda yake kawun karshe ya jika malam yace abu na 86 wala tajuzu salatu ala aljanazati fil awqati thalathati allati tuhramu ko ta tahrumu salatu fiha illa li darura jama'a akwai wasu lokuta guda uku da haramun ne ayi sallar jana'iza a cikin su lokaci mai uku haramun ne ayi sallar jana'iza a cikin sai dai inda larura saboda hadisin Uqbatu bin Amir Allah ya kara masa yadda a kiyaye wannan jama'a a kiyaye a kiyaye lokuta guda uku ba a yi wa jana'izar sallah manzon Allah yana cewa salatu sa'atin mai ruwaya yana cewa Uqba ibn Amir yace annabi ya ce annabi ya kasance salatu sa'atin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وانا حديث مسلم يروي تشي دا ابو اوانا اسين سا دا ابو داوود دا نسائي دا ترمذي yace hadisi ne sahihi da Imam Ibn Majah ya rawaito da Baihaqi da Tayalisi da Imam Ahmad duk ta hanyar Ali ibn Rabah imam al-bayhaqi ma ya kawo da kari qultu qala qultu li uqba ayat ayudfanu bil layli qala na'am qala fadufina qala qad dufina abubakar bil layl wa isnaduha sahihun yace lokuta guda uku manzon Allah ya kasance yana hana mu mu sallah a ciki kun ji daya kuma ya hana mu mu binne mamatan mu a ciki an nusalli fihinna kaga da sallar jana'iza da sallar farilla da sallar nafila duk sun shiga sannan har binne mamaci ma kada a yadda a binne mamaci a wannan lokacin fihinna mautana na'am na farko hina tablo shamsu bazighatan hatta tartafi yayin da rana take wato mata rana gudan rana din nan take dan dagowa din nan lokacin da rana take fitowa to ba a yin sallah a wannan lokacin ba a binne mamaci koda ta kama lokacin ya dace an samu coincidence dacewar lokacin da rana take fitowa kenan za a binne mamaci to sai a tsaya a jira saboda a lokacin malam masu bautar rana su ma suke bautar rana su to musulunci ya hana mu mu kamance kimiya da mushrikai mushriki yana abin sa kai ma ka zo kana yi sunan bauta ba a so kaji daya wa hina yaqumu qa'imu dhahira lokacin da rana ta tsala a tsakiya shine yaqumu qa'imu dhahira lokacin da idan ka tsaya chat za ka ganka baka da inuwa ranar a tsakiyar ka take kai take duka ka duba sai kaga baka da inuwa inuwar taka tana cikin ka hatta tamila har sai in ranar ta dan karkace tamila shamsu ta dan karkace tana dan karkacewa a za ta shiga ko da ku sha biyu da kwata ne ko sha biyu da rabi ba yi ta kai karfe biyu ta gama nuna ba kana tsayawa da ka duba kanka kaga yar inuwa ka ta zama gajeriya kamar wadan nan to a za ta yi kai ko ko me ka tsaye da shi in ka tsaye da shi in dai kaga akwai inuwa a karkashin sa ta sauka to a za ta yi ko ladanin ku ya kira ko bai kira ba ko na unguwar ku ya kira ko bai kira ba ko akram kallahu ka ya sani ko bai sani ba a za ta yi ba ruwanka da agogo ma fahimtum jayyis azar kenan la'asar fa yaushe take shiga idan ka tsaya ka ga inuwarka ta yi daidai da kai ko ta haura to la'asar ta shiga kun fahimci bambancin a yi haƙuri ba ina kashe cinikin agogo ba ne yawwa kun ji na biyu wahina ta bayyafu shamsu lil ghurubi hatta tagruba yayin da rana ta karkata lokacin da za ta fada din nan ba a yin sallar jana'iza ba a sallar falala ba a sallar gawa ba a sallar nafila ko nafila bai halatta kai ba jira ake tana karkata wannan ta yi jaɗin nan za ta faɗi ba a ibada saboda a lokacin masu bautar rana suke yi akwai sauran ƙarin bayani zuwa sati mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada wannan muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh waɗannan ma yawanci yan uwa su rubutu addu'o'i wannan yana cewa da Allah muna maka fatan alkhairi ina sanar da kai kuma tare da neman addu'a daga gare ka dangane da ibtila'i da ya same ni na shigar barayi gidana tare da sace min kayana da kuma babur ɗina gaba ɗaya daga ɗalibinka muna fatan Allah ya mayar maka da alheri kuma abin da ka rasa duka Allah ya mayar maka su kuma Allah tona asirinsu kada Allah ya ba su ikon amfanuwa da abin da suka ɗaukan maka Allah kuma ya gane da su wannan yana cewa da Allah ina da tambaya ko kuma ina neman addu'a a taimaka min da addu'a Allah ya bani aikin yi malam ka gaya wa kai da ɗalibanka wallahi ina nan cikin wani halin da bai da daɗi a taimaka min da Allah muna fatan Allah ubangiji ya baka aikin yi ya baka sana'a ba kai kaɗai ba duk wanda yake wannan wuri yake da larurar rashin aikin da zai ya Allah ka bashi abin da zai yi Allah ka bashi abin da zai yi wannan yace da Allah malam ana yin addu'a ne bayan sallar farilla ana yin du'a'u ibada ba a yin du'a'u mas'ala a bisa zancen da yafi inganci du'a'u ibada ita ce irin su Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir har zuwa ƙarshe wannan ana yin shi du'a'u ibada amma du'a'u mas'ala a bayan sallar farilla ka gama hannu ka daga hannunka sama Allah ba ni kaza ka raba da kaza wannan ba a yi a sallar farilla sai a sallar nafila so abinda ake bayan an idan sallah a ce jama'a kawo kaza a kawo salatin kaza Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza wannan baya cikin abin da aka ce a yi zance mafi inganci cikin maganganun malamai wannan yace Allah ya kara wa malam lafiya da Allah malam a azumin kafara ta rantsuwa zan dole sai nayi azure ko kuwa zan iya rabawa zaka iya rabawa in ba zaka iya azure ba wannan yake cewa da Allah malam ina neman karin bayani akan limancin boka da dan tsubbo saboda naji wani malami a rediyo ya bada fatawar halaccin bin su sallah to ga dai abin da annabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je gurin boka man ataka hinan aw arrafan ko mai buga kasa ko mai gobe da nisa duk dai sune dai a kasar Hausa duk wanda ya je gurin sa fasaddaqa bi ma yaqulu ya gaskata shi da abin da ya faɗa fagar kafara bi ma unzila ala muhammadin ya kafircewa abin da Allah sauka annabi muhammadu zuwan gurin sa kawai idan ka je ka gaskata shi abinda Allah ya sauka na Muhammadu ka kafirce ba wai maganar sallaka ba gaba ɗaya musuluncin naka ma babu shi a wata riwaya ta inganta duk wanda ya je wurin boka riwayar muslim lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman ko laila sallarsa ta kwana arba'in ku lura da hadisin kai fa da ka je wurinsa kawai sallarka ta kwana arba'in ta lalace is nullified and void ba za a karba ba to ina ga shi ya zo ya wuce maka limanci kuma bokanci kafirci ne tsafi suke yi da da'awar gaibu duk bokan da yake bokanci duk boka da yake bokanci yake da'awar ilimin gaibu ko yake tsafi wa mutane wannan ba musulmi bane fa so san zuciya ne wani ya zo ya ci abu waɗannan mutane sallah wasa da sallah ne ma wasa da sallar mutane ne da ibadar mutane in ka bubo ka sallah to waye ma ba za ka bi shi ba sai ka je ka bubo yahudi da ba na sare kenan so mu aqida mu a fahimtar boka ba musulmi bane sai ya tuba matsafi fa hukuncin sa kisa ko yanzu a ƙasar Saudiya yanzu dai ka sufa aiki da hukunci da Qur'ani wala ka mutum matsafi ne wallahi kashe shi yanka shi kake saboda barnar da yake tattare da ita so ba daidai bane kuskure ne karka yadda ka kuskure ka je ka buboka yanzu duk mutane masu sallah duk limaman garin da sai ka je ka buboka kai kokari ma ku tumbuke shi daga limancin aguwar abin da ya kamata kai kenan ba wai ka bi shi ba kun banda ma sharrin mutane da basu dauki ibada komai ba kaga mutun kasamun mutun mushriki boka an sa shi yana limanci kuma ana ganin sa an kyale shi kuma ana bin sa da wani dalili kai fa dole fa sai an fara fito ana yi wa mutanen nan bayani na gaskiya fa tsakani da Allah ko ba ka bane ba ba mala sallah wasa ne yanzu ko gyaran motar ka za ka yi sai ka samu ƙwararren bakani ke kashe kai masa sallah saboda wasa ne kurin ka je ka cusa ta gurin wani boka boka matsafi fa dan tsubbu fa wasu fa sallan ma ba sa yi wallahi akwai bokan da wallahi akwai sallar da baya yi kuma akwai bokan da zai sa ma wani kai ya wata sallah da aljanu fa suke mu'amala fa sa su ta shirka mutanen da suke tura aje a tone makabari a saci fatitin dan adam mutanen da suke sa aje a ta zina da mahaukata mata a cikin kasuwanni mutanen da suke sa mutane aje ana yin dawafi su ce kai kai ka akasa ana dawafi ana sa ɗakin kaba a hannunka na hagu sai ce kai ka mai da kabar a damanka mutanen da suke sa aje a dawafi ana dawafin masallacin annabi gaba daya da ido na naga akwai wanda aka bashi dawafin masallacin manzo Allah ka duba girman masallacin na wajen mutum miliyan nawa yake ci amma wani wallahi mallam ya je an bashi lakani yana ta zagaya shi yana cin uban kewaye a banza dan ba wanda yake kaje kai dawafin masallacin annabi wai wani ya ce wai duk yaron da aka haife shi aka yanka masa tinkiya wai zai tashi a matsayin gabo bai da wayo wai sai dai in rago aka yanka masa shine zai zama mai wayo wai ya labarin wannan al'amarin kam yake ana ba da fatawa a garin nan wato kala kala wallahi ministry of fatawa kenan ba haka bane ba ko rago ko akuya ko me aka yanka daidai ne daidai ne sai dai wanne ya fi in ɗa namiji ne ana so a yanka masa raguna guda biyu in mace ce guda ɗaya ko rago ko tunkiya duk wanda aka yi yayi amma babu wannan sun da yake wai dan yaro an an haife shi an yanka masa tunkiya zai zama gabo saboda tunkiya gabuwa ce ko lasawi wannan ce da Allah malam ina neman addu'ar ka da su ɗalibanka a wannan makaranta game da harkokin neman dukiyata da nake mutane sun rike mun kuɗi na sun ki su bani abokanan harkata da Allah malam amin addu'a Allah ubangiji ya sa a biya ni hakkina kuma Allah ya ɗan malam Jafar Allah ya masa rahama to Allah ya biya mana gaba ɗaya ubangiji ya fito maka da hakkinka da abin da ka rasa muna tawassuli da wannan zama Allah ya fito ma da hakkinka kuma kai ma wanda ka ci na mutane ka mayar musu wannan yace wai ya je wata makabarta a garin nan sai je ya ga wasu suna wanke wani kabari sun wanke wannan kabari da soso da sabulu da omo kuma sun ɗauko fulawa sun ɗora kuma an sa tayil-tayil a wasu kabarurkan wai da Allah malam yaya wannan abu kuma yana da kyau a faɗakar da al'umma to wannan yana daga cikin bidiyo'i da kurakurai da mutane suke insha Allah sati mai zuwa karatun da zamu fara yi kenan magana akan ya ya kamata abin ne mamaci da ka'idojin binne mamaci ba daidai bane kuskure ne haramun ne saka tile ko filasta a cikin kabari ko yi masa rila duk wannan bai halatta ba kuma a wanke kabari mamaki a kamar yato ina ma mutum yake wato yana ciki kenan ina jin an yi tilin din kabarin ne aka zo ana wanke shi da omo da soso da sabulu sannan ita kuma fulawar ko menene ko wani bokan ne ina jin ya bada ita ma fulawar yace a zo a dora ka san haka fiki ‘yan Lebanon ko? To Allah sauke su haka suke yi, su wannan dai ba addini ba ne, Allah ma ya taimake mu da ‘yan Lebanon ɗin da suke ba ‘yan nan ba, ta je can ta ƙaru ta daman gaye shi a ce, Allah ya ganar da su. Amma dai a ce ba haushe zai wannan haukar kan ai ta isa, ai jahilcin ya isa. Allah ya ƙara wa malam lafiya, malam da Allah ni ya halatta aure zan yi, idan zan yi auren nan sai mun je mun yi gwaji na HIV da kuma sikila idan kuma ya halatta din kuma idan jini na da nata za a iya samun mai sikila ya ya kamata na yi haƙura wana waye ya kai ka kaje kai gwajin ba kai kace za ka yi ba ka ka je ka yi gwaji kuma ka samu akwai matsala kuma yanzu kike in maka fatawa ce ka je ka yi ka je ka yi ku je ku ta hafan ya'ya masu sakila ka ce wannan malamin ne ya je bani fatawa ya cece ni ko na'am malamai sun ce halal ne yana da kyau mutumin da zai yi aure in yana da shakka da rashin natsuwa da kwanciyar hankali ga abin da zai aura ko ita da za ta yi aure a je a yi gwaji ba haram ba ne wannan gwaji na jini ko na yi tsari ko ma na yi a yi liyasma inna kalbi akwai wuraren da ma yanzu da yawa ma sai an yi gwajin ma ake yin auren da yawa saboda rashin aminci kaga mutum kamar yana da kamala amma yana da cuta a tattare da shi zai auren maka yarka lafiyar ta kalau ya jefa cikin masifa ko ita yarinyar ga ta a ida lafiyar ta kalau ashe kuma ta je ta yi wata barnar ta yi wata barnar ta zo kuma ta auri wani duk ana samu kwanan nan a garin nan aka samu wannan matsalar yarinya ce budurwa za a yi aurenta irin yin samari ba ɗaya ɗin nan ba ina faɗin wannan dan ku ta tsantsan akan haɗar samari da kuke wa ƴan matan ku ƴaƴan ku yarinya ɗaya tana da saurayi wajen guda bakwai ka ji ka ce ƴar akuya me amfanin wannan so an gama a ciki akwai mai yaudara ya yaudare ta ta je su sallama da kanta take faɗa ka ji wai ta je su sallama kai kuma miskini kai ne za ka aure ta baka sani ba an karɓi kuɗin a daidaita ma a hannunka ta je su sallama a sallaman nan wallahi sai dai zana da ta a ranar sai zana da ita a ranar kuma Allah ya kaddara ta ɗauki ciki a ranar kuma Allah ya kaddara aka jinkirta auren ba a yi shi a lokacin da ake tsammani ba aka ƙara watanni mushkila ka ga kaddara ubangiji ko ka ga lamarin Allah ko ciki ya zo ya bayyana kafin aure kayya kayya kayya kayya kayya kayya ya za a yi ya za a yi aka zo daman da abu ya rikice sai a ce a tafi zuwa sai an yi barna sai a tafi zuwa to waɗannan malam suna nan da yawa da yawa wani ya auro yarinyar ya kawai sai ga gaskiya ya ga akwai alamar abuna a jikinta yace bai yarda da ita ba ita ma dai aka je dai wurin jami'ai aka samu wata mace ta shigar da ita daki akwai tambayoyin da ta mata ta sa ta ta ta bude wani abu a jikinta ta gani tana gani ta ce wance kin san namiji namiji ya san shi kun san gogaggun mata idan ta gama ce wallahi mace ta taba alaka da namiji wallahi suna ganewa suna ganewa ko mace juna biyu ne da ita ko satin sa biyu ko satin ta uku da cikin nan wallahi wata mace tana kallon ta za ta ce wanci kina da ciki yanda kaga mayu haka suke wasu to wannan tonan asiri a duniya kafin lahira akan makalla to yana faruwa so ba laifi bane duk wanda yazo ni ba wai tuhuma bane ba wani abu ba na san abun bai da dadi amma duk wanda yaga zai ba laifi bane in yayi saboda akwai matsaloli harkar auren in gaya ma duk wanda ya kuskure ya je bai bincike bai je kwaso yarinya ya shigo da ita gida ka je ka ɗebo kanka matsala ka kassar ka kassara maka rayuwa gaba daya wasu suna nan sun mun mutu malam take saboda an ɗebo musu bala'i an jona musu wani kuma yarinya ce lafiyayya kwaɗayin duniya ya ja su suka je suka jefa ta a cikin masifa kaga yarinya budurwa masha Allah auren fari dan fari mai gidan ya mutu ita fa an ji an gwada tana da ciwon kanjamau a tattare da ita ko kuma wannan ciwon shida ko me gaci tana da bukatar auren yanzu ne ma take da bukatar wata kila auren ga kuma ciwo a jikinta ga gidansu gidan mutunci ne kuma yaya za a yi a aurar da ita ga mai lafiya kuma masu lafiya suna ta zuwa suna so eh suna so amma bai san cewa akwai matsala ba yasa da yawa yawan zawarawa ba laifi bane idan za a yi aiki a gwajin nan saboda me in kai ka amince da ita mai gidanka ba ta rabu da shi wata ila mijin mutuwa wata ila bai da lafiya mijin kaji kayi tawakkali tawakkaltu ala Allah kaji ka aure ta kassara ka ta kassara sauran matanka ka kassara ƴaƴan da zaka aura me amfanin haka so ba laifi bane dan an yi gwaji akaram kallahu sakila ko wane ne shi ma likitoci suna faɗa in an samu haɗuwar jini mai sakila da wannan ana samun matsala in sun haifi yaron mai sakila ba zaman lafiya kullum wahalar asibiti da zirga-zirga da haka malamai suke ba da fatawa tunda an tabbata ana samun wannan matsalar kuma ana iya kaucewa samun matsalar to wanda yake da wannan larura kada ya haɗu da yarinyar da in sun haɗu za a iya samun wannan matsalar so ba laifi ba ne wannan gwaji na jini da ake a gane mai sakila ne ko kariya ce ko ba kariya ba ne a je a yi in an samu zai iya yiwa a samu don a yi haƙuri kawai je ka ce mata Allah ba ki na ƙware ina son ki amma dai ba yanda za a yi in kuma ka ga za ka yi tawakkali da Allah ba halal ba haram ba ne ka yi tawakkali ka tanadi kuɗin asibiti Allah kiyaye hanya wai idan sallar jana'iza ta kubuce mutum ya zai shiga ta na'am ta kubuce ma in ka samu watakila kabbara ɗaya ka samu wasu malamai sun bada fatawa in kana kusa da jana'izar kafin a ɗauke ta ka san an yi sallama kafin a ɗauke ta to za ka iya kabarbarin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai kai sallama idan kuma ana gama aka ɗauke sai kai sallama ba sai ka cike ba ya ake nafila raka'a hudu din a haɗe ba tare da an yi zama ba a jere za ka yi su gaba ɗaya ba irin sallar farilla ba ba irin sallar azhar ba haka za ka yi ta yin su kawai zama ɗaya za ka yi sai ke sallama hadisi ya inganta cikin sunan tirmidhi idan mai sallar nafila ya zo mai farilla ya bi shi ya samu ladan jam'i kwarai kuwa ya halatta mai nafila ya bi mai farilla mai farilla ya bi mai nafila to ko mutum wai in nafila yake zai raka biyu ko ya hudu biyun mana za ka yi sai tashi sai ya kammala sauran wani ya ce ya ji wasu malamai suna cewa babu wata bid'a muhassana ko bid'a makaruhiya gaskiya ne duk bid'a bata shi haka annabi ya faɗa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar riwayar imam an-nasa'i a cikin sunan dinsa sai dai kawai bambanci akwai bid'a da an yi ta za ta kafarta mutum akwai wadda ba za ta kafarta mutum ba wannan bambancin classification din ya halatta amma a ce wai bid'a wai mai kyau ne wata makaruhiya duk bid'a bata ce inji annabi sallallahu alaihi wasallam yaya maganar salatu tasbihi ingancin riwayoyi da yawan malamai sun ce salatu tasbihi bata inganta ba duk da malam albani ya kawo ta a cikin littafin mishkatul masabih amma dai malamai sun ce bata inganta ba riwaya ce ba ifiya amma shi ya inganta a wannan shi albani ana magana akan cewar wai kowa sai a kira shi da sunan babansa ni kuma iyayena sun rasu sun ina yaro karami so na tashi ne a wajen yayan mahaifiyata kuma da sunansa nake amfani sai naji an ce kuma wai haramun ne a kira mutum da sunan wanda ba na baban shi ba to kuma ni ban san yaya za a yi ba kuma gashi na kusa gama makaranta malam yaya zan yi zaka je ka canja ne haka qur'ani yace ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ku kira mutane da sunan iyayensu shine yafi adalci a wajen Allah hadisin sahihi al-bukhari wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana jin kitabu hadithul anbiya wanzan Allah yana cewa duk mutumin da yaje aka kira shi da sunan wani ba sunan babansa ba wa huwa ya'lamu annahu ghayru abi ya san wannan mutum ba babansa bane to kawai ma ya tanadi wurin zaman sa a jahannama haramun ne a kira ka da sunan wani wanda ba babanka ba wani babbanka wani kawunka ana kiranka da shi kira sunan babanka amma ya halatta a kira ka da sunan kakanka kamar yadda annabi ya ce ana ana ibn abdul muttalib ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib kun fahimci wannan so wannan ba Allah ya zai jarida kawai zaka je ka sa sunanka a jarida ka ce ga na daidai ka je kotu nan nan gidan murtala ake zuwa ko ko wannan kotun nan da ka je ka ga mu changing of name za su baka takarda ta affidavit ka je ka yi shikenan gwamnati ta yadda ana canjawa musulunci ma ana canjawa ka je ka canja kar ka mutu a wannan yanayi ka ji wata tambaya ta karshe wannan ya ce su sun kasance suna yawan yin tafiye-tafiye ku ji tambayarsa tafiye-tafiye wani lokacin lokacin sallah asuba yana yi ba tare da an tsaya ba ballantana ma mutum ya sallah kuma wani lokacin ma mutum ba shi da tsarki ko alwala yaya mutum zai yi a wannan lokaci saboda malam wani lokacin sai wurin karfe 11 na rana ma ko kusa da haka muke sauka malam ina mafita Allah ya saka da alheri amin mafitar ita ce kai taimama kana ji kana gani arne yana ta bada wuta wa mota kana ciki asubai tayi ba kai sallah asuba ba har 11 da rabi awa ustaz har 11 har goma rana tayi amma wani zikaciya yana tsayawa ko akramakumullah ba karki ba alwala ba wai tsuguna a karkashin kujerar ka bara rasa kura ba a gefen wundan ka watakila akwai kura kura da basu goge motar ba shafe ta kawai ka shafa a hannun ka shafa a fuskar ka ka nade hannunka akan kujerar ka kai sallar ka kada musulmi ya zauna yana gani dan ya hau motar waɗannan a arnan ya ke ya sallah in ka je aka tafka hadari fa ko barayi suka tsare ku suka bude muku wuta fa ka mutu a wannan ya zaka yi ko a jirgin sama fa ce aka ya sallah haka ballantana a wannan mota kuma ga taimama shine substitute idan ka ga akwai matsala kulli kasar ka a leda ka shiga da ita ko ka samu tsakuwa ko dutse ka shiga da shi da lokaci yayi kai taimaman kai sallah fattaqullaha mastata'tum wannan ba daidai bane kuma yana daga cikin challenges din da muke fuskanta masu kudin musulmi da hankali suna ta sayan motocin miliyoyi yanzu mutum shi daya a garin nan yana hawa motar da shi kadai yake hawanta ta fi wannan masu polo din tsada amma ya sai guda ɗaya ya sa ta a tasha ta musulmi a rinka ɗaukar su ana kai su Lagos ana kai su Accra bai zai ba duk sun bar business din warna muna ji muna gani kafare suke shigo da manyan motocin nan ko checking din su ba a yi ko checking su kun taba ganin wani soja ko dan sanda ya tsaye da su yana checking kun taba gani ba yi Najeriya kiran kashin dankali ba mala Allah mana afwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh